جيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha hudu ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda shi ne ya dace da sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna darasi na biyu aya ta uku a cikin suratun nahali a wannan karatu namu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh jafar mahmud adam da ke sabuwar gandu a birnin kano nigeria a yau da taimakon allah tabaraka ta'ala za mu dora a kan gabar da allah yake magana dangane da halittan dan adam da irin yadda ya biya halicce shi da kuma hali irin na dan adam bayan allah ya halicce shi ga kuma irin ɗabi'ar da yake yi da ƙarshe kuma za mu ƙarisa ambato waɗannan alamomi na tashin alkiyama da manzan Allah ya bayani za su faru a duniya ƙananansu da manyansu tunda surar ta fara buɗewa da magana akan harkar alkiyama ƙara ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون Allah madaukakin sarki ya ce khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin kafin ita Allah ce khalaqas samawati wal arda bil haqqi Allah ya halicci sammai da ƙasai da gaskiya ta'ala amma yushrikun Allah ya ɗaukaka dangane da barin abinda suke hada shi da shi wajen shirka yani ta'azama bil awsafil hamida amma yasifuhu bihil mushrikun ya ɗaukaka ya bar abin da mushirkai suke sifantuwa da shi ai mushirkai suke sifanta shi da shi shi ne wanda ya halicci ɗan adam daga digon maniyi min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin sai gashi ɗan adam ya zama mai jidali akan ƙarya kuma mabayyanin jidali kai da aka halice ka da digon maniyi kuma yau kai ne mai musu da jayayya akan ubangiji tabaraka wa ta'ala kai da aka halice ka da digon maniyi wanda yau in ya taba jikin mutum sai ya kyamace shi ko aka gan shi a jikin mutum sai an kyamace shi shine asalinka amma yau gashi kana jayayya akan dokar Allah wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira ubangijinka shine ya halicci wato mutum daga ruwa ruwan digon mani kenan ya hayayyafar da shi ya yada shi ya sanya shi ya zama mai dangantaka da kuma sarakuta lalle ubangijinka mai iko ne akan komai wannan aya ta khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin ta sauka ne akan ubayyu ibn khalaf al-jumahi shi wannan ubayyu ibn khalaf al-jumahi mutum ne mai inkari da musanta tashin alkiyama bai yadda da alkiyama ba ya dauko wani ita ya dauko kashi da ya riddige ya rube kashi yake cewa yanzu wannan kashin wai sai wani ya zo ya ce mana wai wai Allah zai iya mai da shi wai mai rai bayan ya diddige ya zama ƙasa ya zama bayi da komai wai ya ce wai wai a ce wai akwai wani wadda zai iya tayar da shi Allah ya ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim ya buga mana misali inji Allah shi kuma ya manta yaya aka halice shi ka daga gashi kana cewa kaza kaza kaza amma ka manta ta yaya kai kuma aka halice ka malamai Allah musu rahama suka ce ayat tana da manufofi masu tarin yawa duk wani wanda yake inkarin ubangiji tabaraka wata'ala ko kudurar Allah ko ikonsa akan wani abu ayat ta shafe shi wal an'ama khalaqaha dabbobi ma Allah shi ya halice su raƙuma tumaki shanu kamar yadda Allah ya ta bayanin harkar dabbobin a cikin suratul an'am ko ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المأز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنسيين أما اشتملت عليه أرحام الأنسيين Allah shi ya halicci dabbobi duka gaba ɗaya ya ce lakun fiha dif'un wa manafi lalle kuna da sutura daga wannan dabbobi kalmar difo tana nufin daga gashin dabbobi da fatar dabbobi kuna yin sutura kuna yin mayafai wanda kuke lulluɓa da su kuma ku samu ɗumi tastafi'una biha wa manafi'u kuma kuna da abubuwa masu amfani da yawa ta hanyar wannan dabbobi ku tatsi nono ku yi amfani da fatunsu wani lokacin ku yi amfani da kashinsu wani lokacin ku sha fitsarinsu ku hau gadon bayansu ku ɗora musu kaya wani lokacin ku yi ado da su ku yi kwalliya da su ku yi kilisa da su ku nuna isa da ƙasaita da waɗannan dabbobi akwai dabbobin da ba kowa ma ya isa siya ba yanzu akwai tsuntsayen da ba kowa ya sai kiwata su a gidansa ba anan duka waɗannan Allah ya hore wa mutane su don su ji daɗin rayuwa kamar yadda za mu zo mu karanta nan gaba wa min takulun kuma daga cikin wannan dabbobi kuma kuke ci ku yanka ku soya ku gasa ku dafa ku yi dambu ku ci ku more fi sabilillah halak malak wa min hata bayan nan fa akwai wani abu
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم الله يتشغب da bayani dangane da amfanin waɗannan dabbobi da waɗanda ake ci da waɗanda ba a cin duka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi bayani akan amfaninsu ya ce wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfusi kuna ɗaukan kayanku mai nauyi asqalakum ahmalakum ila baladin zuwa ga gari wasu malaman suka ce garin makka ake nufi lam takunu balighihi ba ku iya isa wannan garin illa bi shiqqil anfusi wato sai kun sha wahala illa bil mashaqqati wal juhd ba a iya zuwa makka sai an wahala akwai nisa makka ba za ku iya isa kai tsaye take ba sai an sha wahala kamar zuwa hajji ku ta tanadi shekara guda kamar zuwa umra ku ɗebi watanni kuna tanadi kamar zuwa kasuwanci duk garurukan da kuke zuwa ko ba ma makka ba sai ku ɗora wa dabbobi su yi tafiya da ku yanzu da lokacin da ake tafiya akan dabba ne daga nan sai ka haura kumarka ko dokinka har makka zai kai ka wannan dabbar kawai abin da ake da bukata idan ya gaji ka tsaya a huta ka bashi abinci ya ci ya sha ya yi tiƙa sannan ka daɗa hawansa wallahi har makka dokinka zai kai ka kuma ya dawo da kai وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم لله أبنجدنكم ما يتوسسا واني ما يجنكيني تبارك وتعالى بخلقه حيث جعل لهم هذه المنافع تيندي سنيا مسولنا أبوا ما سو أمباني to ga wasu dabbobin kuma da Allah ya ambata su kuma me ake da su wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين Allah ya ce wal khaila ga doki yani khalaqal khaila Allah ya halitta muku doki wannan al khailu din ismu jins ne la wahida lahu kamar da malaman nahu suke faɗa min lafzihi kaman al iblu ne da kuma an nisa'u wal bighal da al fadari ko al fadarai wal hamir da jaki litarkabuha duk Allah ya halitta muku wannan don ku hau wa zina kuma ku kwalliya da ado zinatan lakum ma'al manafi allati fiha kwalliya ne da ado gare ku duk da kuma akwai amfani a tattare da su wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah tabaraka wa ta'ala yana halittan abin da ma ba ku sani ba irin abin da ya tanadar muku kenan a gidan aljanna ga ma'abuta aljanna ga wanda Allah ya ba su aljanna wa yakhluqu ma la ta'lamuna kuma a cikin wuta Allah ya halicci abubuwa da yawa da baku sani ba irin wanda ido bai taba gani ba irin abin da kunne bai taba ji ba irin abin da zuciya bata taba darsawa ta kada ba akwai abubuwa na ni'ima a gidan aljanna akwai kuma kayan azaba a cikin wuta wanda duk Allah ya halitta duk baku sani ba wa alallahi qasdus sabil lalle yana kan Allah ya yi bayanin hanya ta kwarai shine wa alallahi qasdu sabil mana Allah shike bayanin wato tariqul huda min ad-dalala hanya ta shari'a ya maka bayanin hanya shari'a hanyar daidai ya raba ka da bata bayanul haqqi bil ayati wal barahin shi yake bayanin gaskiya da ayoyi da hujjoji tabaraka wa ta'ala kalmar al-qasdu ana nufin as-siratul mustaqim wa minha ja'ir daga cikin hanyoyin kuma akwai hanyoyi waɗanda suke ja'iran hanyoyi in an ce ja'iran hanya wacce ta kauce shine ja'ir wato hanyar da ja'ir al-istiqama hanyar da ta kauce daga daidai ita ce hanya muwajja karkatacciyar hanya akwai dinul islam wannan qasdus sabili kenan siratul mustaqim ja'ir kuma akwai yahudanci ja'ir kuma akwai addinin nasaranci da sauran milalul kufuri wa dalala hanyoyi na kafirci da bata su ne ja'ir ja'ir wasu malaman suka ce wa alallahi qasdu sabil Allah shike bayanin sunna wa minha ja'ir akwai kuma hanyoyin waɗanda suke na bid'a ne da son zuciya al-ahwa wal bid'u dan ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولو شاء da ubangiji ya ga dama la hadakum ajma'in da ya shiryar da ku dudduka gaba daya kamar yadda yace walau shi'na la ataina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min al jinnati wan nasi ajma'in ayar da ta gabata Allah ya ce wal khayla wal bighala wal hamira ya kawo magana doki ya kawo alfadari ya kawo jaki ko jakki in ji wasu da faɗa sai ce litar kabuha wa zina don ku hau kuma ku yi kwalliya ku yi ado na'am kowa iya daidai gwargwadonsa akwai masu hawa raƙuma sun bunƙasa sun burin akwai masu hawa dawaki ba sai na yi dogon sharhi ba nan kam kun san ana hawan su akwai kuma wanda jakuna suke hawa akwai inda zaka je kauyen da zaka je jakin shine lamba daya kwarai da gaske har zuwa ake ana neman aran sama a hana wannan aya wasu daga cikin malamai wato suka kafa hujja da ita wajen haramta cin naman doki cewa Allah ya ce litar ka buha ne don ku hau wazina ba wai lita koloha ba ya gama bayanin dabbobin da za a ci din amma waɗannan na kwalliya ne da ado da kuma hawa amma akwai akwai wasu maganganu wadda ba wannan ba amma nan dai in ji abdullahi dan abbas wal khaila dawaki wal bigala al fadri wal hamira da jakuna wannan hawa ake yi a yi kwalliya ji abdullahi dan abbas ya karanta wannan aya lokacin da ya bada wannan fatawar ya ce hadhihi lirriku dan hawa ne shine ra'ayin alhakamu da imamu malik da imamu abu hanifa cewa ba za a ci naman doki ba jama'a cikin malamai wasu kuma suka ce a sam doki halal ne wannan shine ra'ayin alhassan al-basri da shuraihun al-qadi da ata ibn abi rabah da sa'id ibn al-musayyabi kuma shine ra'ayin imamu shafi'i da imamu ahmad da ishaq ibn rahuya malamin imamu al-bukhari suka ce sam doki nama ne lafiyayye halal ce an samu dama a gyare shi ƙwarai da gaske a duk wanda ya bar doki walla ya bar nama yawwa kuna gani a ce wai doki wai yana sassarfa zai mutu ba za a sa mai wuka ba babban nama kuna ta rikici akan 'ya'yan awaki motsatsu ga nama babba wanda ka kashe masa kuɗi kuma ga fatawa an ce a ci suka ce ayar ba tana nufin ayar ba tana magana akan halar da haram bane ko ba ka bane ayar tana bayani ne akan ni'imomin da Allah ya wa mutane ga dabbobi da Allah ya halitta musu ana ci kuma gashi ana hawa ana kwalliya ana ado da su don mutane su gane ni'imar Allah a kansu kuma a yi musu tambihi a faɗakar da su akan kamal ƙudratihi tabaraka wa ta'ala wa hikimatihi suka ce ga hadisi ya zo daga jabir dan abdullahi ya ce na hannabi sallallahu yau khaybar an luhumil humuri a ranar khaybar manzan Allah ya ce haramun cin naman jaki ورخص في لحوم الخيل كما النبي يتي ياي رخوصة أتشلوكي حديث بخاري كتاب الصيد والذبائح حديث مسلم كتاب الصيد والذبائح أتشم بخاري ده مسلم ده حديثي قرر النبي يتي أتشلوكي هو كان دوني جوابي ata ibn abi rabah yake cewa daga jabir jabir da ya sha iska wata ran yace kai mu fa gaskiya mun ma kasance muna cin naman dokin nan a zamanin annabi ma wallahi kai ce jabir kanu ya'kuluna luhumal khayli ala ahdi rasulillah a zamanin annabi sallallahu alaihi yace muna cin doki haka abu dawud ya fudda wannan hadisin kitabul at'ima babu akli luhumil khayli a cikin sunan abi dawo da fa babi yayi mai zaman kansa cewa babin halaccin cin naman doki ya halatta a ɗebi doki ko ba ka bane ba ga wasu sahabbai nan zan irgo su duk sun ci naman doki ibn zubair ya ɗebi naman doki Fudala ibn ubaid shi ma ya ɗiba anas dan malik shi ma ya ja doki asma yar gidan sayyidina abubakar da siddiq yar uwanna na aisha ita ma ta ja doki kai ta ci naman doki kar wani ya dauka ta ja ta sa linzami ba haka nake an dafa doki ta ci suwaid ibnu ghafla ya ci doki qurayshawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana kallo ana shimfida doki a yanka shi tas a gyare shi to su kuma da suka zo kan hadisin suka ce ai wannan hadisin da'ifi ne to kuma kuma kai dariya kuma da'ifi ne dai wannan ingantacce ne gashi nan wadda wadda wadda jabir yake cewa annabi ya yi rahusa ya ce a ci doki kun san Allah ɗaya yake kuskure fa ake ana barin dokin na yana mutu yana yana yana ba a gyare shi wallahi da doki da da godiya a yanka a baza kurin kuma in akwai wani mahauci da yake da sha'awa wallahi je kafa tuku ba sai rinka soke naman doki yana sayarwa mu za mu je mu saya ciniki zai kuma haka kawai wa alallahi qasdu sabili wa minha ja'ir walau sha'a la hadakum ajma'in da Allah ya ga dama da ya shiryar da ku dukan ku haka Allah ya ga dama da mun duniyar yayi ta ne dan ibtila'i dan jarrabawa fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir dole ne a jarraba a ga waye za su yi taurin kai waye za su bi Allah waye ba za su bi shi ba ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أكا الله فدا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ashe ya ku uwana ganin daman Allah ne ya dora ka a shirya ganin daman Allah ne ya dora ka akan shirya ganin daman Allah ne ya barka da dabaraka shi sa kullum muna addu'a ya ubangiji ka dora mu akan shirya mu je aran mu والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون Allah tabaraka wa ta'ala shine dai har yanzu yana ta bayanin baiwarsa shi din ne dai ya saukan muku da ruwa minas sama'i ma'an lakum minhu sharab kuna da abin sha a cikin wannan ruwa wani ruwan ku sha wani ruwan dabbobin ku su sha ta sha shukar ku ta sha ‘ya'yanku su sha wa minhu shajarun daga wannan ruwa kuma min zalikal ma shurbi ashjarikum kenan wa minhu shajarun ku kuna sha lakum minhu sharabun ku kuna sha wa minhu shajarun bishiyoyin kuma suna sha ‘ya'yan itatuwan kuma suna shan wannan ruwa na Allah fihi tusimuna kuma a cikin waɗannan itatuwa da suka sha ruwan Allah ɗin tusimuna kuke kiwon dabbobinku shine ma'anar tusimuna ba ku gane ba ko? Allah ya sauka muku da ruwa minhu sharabun lakum minhu sharab ku ku sha wa minhu shajarun dabbo itatuwan ku su sha sannan kuma idan itatuwanku suka sha suka yi ganye ko kuma tsirranku ya sha masararku ta sha ganyenku ya sha ciyawarku ta sha fihi tusimuna kuma ku koro dabbobinku su zo su kiwo su ci su koshi a ciki kenan duk tushen abin daga wannan ruwan ne na Allah da ya saukar muku to bayan nan kuma sai me yun ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون har yanzu dai yumbitu lakum bihi zarra Allah yana tsirar muku da wato tsiro daga wannan ruwan alma'u alladhi unzila din ruwan da aka saukar sai kuma Allah ya dauki nauyin tsirar muku da itatuwa da shi tsirar muku da ganyen ku da shi masarar ku da shi gwaiba ku da shi gwanda ku da shi dukkan 'ya'yan itatuwan ku da shi shi yasa a wata kira'ar ta abubakar ana asim yace numbitu lakum bihi zarra mu muke tsaron muku wazaituna wan nakhila da itacen zaitun da dabinai wal a'nab da inabai wa min kulli samarat kai dumma dan itace gaba daya da wannan ruwa kai inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun a cikin wannan ko a cikin wancan jawabi lalle akwai aya ga mutane masu tunani bayan nan mai Allah ya mana وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون har yanzu ubangiji yana ta bayanin bai wadda ya mana wasakhara lakumul laila wan nahar shine fa ya hore muku dare da rana shi ya ba ku dare ku amfana ku koma gida ku kwanta ku yi bacci ku ji daɗi gangan jikinku ya huta ku samu nutsuwa wan nahar ya ba ku rana ku fito ku nemi abinci ku yi sana'a ku zagaya ku je duk inda za ku je ido na ganin ido washamsa shi ya ba ku rana can ya ba ku yini ya ba ku ranar da za ta haska yinin walkamar kuma shi ya ba ku wata ya hore muku wata wannujum musakharatun bi amrihi da taurari ababen horewa ne da umarninsa ya halitta muku sammai da ƙasai Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri ta'ayat في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار duk shi ya baku wannan ya baku dare ya baku rana ya baku kogi ya baku ruwa ya baku taurari ya baku sama ya baku kasa ya baku kanku ya baku abin da za ku ci ya baku abin da za ku sha inna fi zalika duk waɗannan ababuwan ababe ne ababen horewa ne da umarnin Allah lalle a cikin wannan la ayatin liqaumi yaqilun akwai ayoyi ga mutanen da suke masu hankalta amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an waye ya halitta muku sammai waye ya halitta muku kasai waye ya saukan muku da ruwa daga sama waye ya sauka muku fa ambatna bihi hada'iqa zata bahjatin ma kana lakum an tumbitu shajaraha a ilahumma Allah ya ba ku gonakai masu tsiro suka tsirar da tsirrai abun sha'awa da daukar hankali kuna da wani Allah da ya isa muku wannan akwai wani Allah bayan Allah din na hakika bal hum qaumun ya'dilun Allah ce bari dai mutane ne da suke ƙoƙarin su kwatanta Ubangiji da wani ba shi ba yanzu wanda ya muku wannan kuna da wanda kira ba shi ba ya yi muku wannan amma ku zo faduwa ku kira wani ba shi ba ya muku wannan ni'imar ya ba ku ci ya ba ku sha ya ba ku gani ya ba ku ji ya ba ku iko amma ku shiga wahala ku nemi wani ba shi ba talauci ya kama ku wai a ce wai ku tafi gindin wani kabari ku roke shi mutane ana bautar da su suna kada ganguna suna yawo a gari suna buga ganguna suna tafiya su je suna bautar kabari me akai akai ganga kayan banza ganga fa me ya hada addini da ganga me alakar hanyar sama da ta ƙasa me ya kawo jirgin sama cikin kogi zai yi gudu kai da kake sama can fa'anna tofakun mutane yaya ake kautar da ku da kan daidai addini ya zama kiɗa-kiɗa a yi kiɗa a yi waka a yi rawa a haɗu da maza da mata a tafi kaburruka a je a roƙi kabari kabarin da yake kwance mai kabarin yana kwance ba a sani ba watakila dukansa ake gaibu ne ai bai san me kuke ba ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir kuna ta kiransu ba san suna kuna kiransu ba babu bata da ta wuce mutum ya je kabarin wani yana kiran shi kuma ina ruwan wanda yake kabari da a kada masa ganga me alaka kun ga mu fa addinin namu namu ba biki bane wallahi tallahi addinin musulunci ba addini ne na biki da kada kada da wake wake ba ku ji da kyau da babban baki da wasali karka kuskura a kautar da kai daga kan hanya a dora ka akan ra'ayi mutum ya wayi gari yana bin ra'ayin wani me yasa ba za a kawo maka hadisin da wataran annabi ya tattara sahabbai suka tafi kabari suna kada kada ba su kawo maka hadisin su baka ayar da tace a zo a yi taro a yi janjami a tafi ana ihu a gari ana toshe hanya aje aje ana bautar kabari waya ce ayi amma ga hadisai kararar da annabi ya faɗa yace kar ayi sun hana ku gane gaskiya sun hana ku saurari gaskiya sun raba ku da malaman kirki sun dora ku akan ra'ayi da son zuciya sun gina ku akan ku rinka bauta musu ku bauta wa ra'ayinsu ku bauta wa 'ya'yansu kun bauta musu sun mutu kun rike 'ya'yansu kuna musu bauta su ma in sun mutu su ce ku bi 'ya'yansu su ma in sun mutu su ce ku bi 'ya'yansu da ku da 'ya'yanku da jikokinku da tattabakunninku kun kare a gindinsu sun raba ku da alkur'ani sun raba ku da sunna sun dora ku akan ra'ayi da son zuciya sun hana ku ku saurari gaskiya sun hada ku gaba da masu gaya muku gaskiya sun ki su bar ku ko dan gwadawa ma ku rinka sauraron masu faɗan gaskiya a gwaji a gwada ko dan a gwada sun ce a'a a'a iya gudunka iya ladanka ba haka ake gaya musu ba in kun ji mutanen nan ku gudu iya gudunka iya yawan ladanka akwai abin tausayi matuƙa gai da ake ɗiban mutane ana halakar da su wallahi ga gaskiya kwaya ɗaya ga ƙura'ani na yana nan mala ana ta karanta shi mala ko ba komai a dan barka mana wata ranka dan je ka ji me mai mutanen suke faɗa wani ne ya abin da je masallaci alu suna ce ka waɗannan mutane waɗannan mutane ce shago ne mutane zai ce baki dai ya ce ai tsaye su ni wallahi ba na wallahi ni hudu ba su burge da take wallahi ni ce aqida su ni ba na san aqida su amma in ka ji suna maka bayanin ya rasulullahi dole ka ji kana ka san cewa sun san manzon Allah mutanen nan amma aqidar tasu ne ita ce ni ba na so ga kusa a kwarai da gaske yana so ya gane amma an kafa masa wani kaho da aka hana shi sakat wallahi azimu ta san haka ake gaya musu ba sa san manzon Allah ba sa san kaza ba sa san kaza mun je wani gari wa'azi wata rana shekara ɗaya biyu da suka wuce wani mutum ya zo ya mana abin nan irin dabarun nan abin nan kun dai gane me nake nufi ya zo ya zo ya tarbiya mu ya zo inda nake ita faɗin maganganu na yabo da ƙarshe kuma dai cusa dai ra'ayinsa da ya faɗa abin da ya faɗa ya nuna su ne suka san manzan Allah su suke kaunan manzan Allah su kullum abin da suke gaya mutane a dawo a so annabi kamar ana so a nuna mabiya kenan mu din kenan mu ba mu san annabin ba mu san darajar manzan Allah ba karamun manzan Allah kaza kaza kaza sauransu an shiru sai to ba komai Allah ya ba mu wata damar haka haɗu sai ga shi haka ya ce mu wa'azi ya ce mu kawo mai ziyara masallacinsa an ce to yayi muka ce a yi gayya ce duk wani alu suna ba a ɗauke masa ba a haɗu a can su ma can ɗin suka gayyato jama'a su muka ce mu haɗu wallahi malam muna shiga malam ana ta hararen mu mutanen mu suka je suka cika masallacin amma muna shiga wasu suna ta hararen mu wasu suka ce bari dai mu tsaya mu ji me za su faɗa to malamin nasu yana nan yana zaune to daman ni da na zo magana kawai sai na yi magana akan waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da karamomin manzan Allah da mu'ujizozin manzan Allah da darajojin manzan Allah ga baki ɗaya lakcar dukan ta gaba daya saboda ai kaga an gina su ne akan wani abu kuma an ce musu mu din ba san annabi habba malam kayya kayya wannan da da suke tafiya sai suna dawowa da window ba mutane duk sai suka dawo duk aka cika window sai ka ga mutum da carbi a wuyansa yana Allahu akbar yana kabbara yana kabbara ina tabbatar maka wallahi da fuskar da suka karbe mu da ba da ita suka yi sallama da mu ba kauna runguma Allah ya maka albarka mala ashe kuna son annaban da ashe ya Allah ashe kaza ashe kaza ashe kaza kaga sai da na gama wa'azi da yake shine mai masaukin baki yazo zai irin taliqin nan to jama'a abinda kuka san muna kansa tun asali muna nan akai shi bayani fahimta fahimta ce ba lokaci ne muna da mu ma mulahazatu namu wai suna da mulahaza mu ma muna da namu mulahazatu so a tsaya kowa ya rike nasa yawwa kuma shi bako in ya zo wajenka za ka girmama shi ba za ka taba shi ba so shi yasa waɗannan bayanai da aka yi dai ba komai Allah ƙara mana ƙaunar ya rasulallahi ka gane wannan bayanin? baka gane ba wato an yi bayanin ga yadda manzan Allah yake amma saboda ka san ka'ida ne akan kalla dole an yi bayani kai ma za ka yi bayani ko ba ka bane ba ka yi musu bayanin na daidai din ka nuna musu na kuskura to akwai abubuwan da aka ta dan sassare su ana faffaskare su haka ana dan kautar da su haka ana gotar da su saboda sun ɗora mutane akan kuskure da haka bai ji daɗin wannan maganganun ba sai yake ƙoƙarin mutanen nan fa kar su yadda faɗa abin da aka faɗa su rike fa abin da aka faɗa daɗin nan amma mu in za mu faɗa sai mu jawo ayoyi sai mu faɗa sai su ji kuma haka ƙur'ani ya faɗa sai mu kawo hadisi sai mu ce wani ne ya ruwaito shi a littafi kaza wani zubin ma da lambar hadisin kuma sai su ji su ko wancan labari ake kawo musu tarihi wani ma labarin ma na ƙarya ne babu shi to gaskiya ƙwaya ɗaya take kuma wallahi duk duniya ba wanda ke ahalus sunna sanin manzan Allah yau shi da ma yace sunansa ahalus sunna wanda yace shi ahalus sunna me ahalus sunna mabiyin sunnar annabi kai ko cewa kai dan kaza ne fa kai shi yasa malamai suka ce ka ayya ishi ahalus sunna alfari kowane dan bid'a yana da dariƙar da yake danganta kansa da shi yana da kungiyar da yake jefa kansa shi kuma sai ya ce shi ahlus sunna ne shi annabi ne shehin sa da ana taba shi manzon Allah zai ce shi ko wancan ana taba shi sai ce shehin mu ya ce kaga akwai bambanci akwai bambanci nesa ba kusa wato shi yasa muke so jama'a ku ajiye shehunan nan kun fahimce ni ku kama babban shehi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina jin ba a yi laifi ba na an ce ka ajiye waɗancan shehunan ka kama babban shehi ko ko akwai laifi ba laifi kuma shine shugaban shehin nan gabaki daya to ga na asali ka je ka kama reshe duk wanda ya rike reshe fa mara karfi ho karyewa zai ya zubar da shi Allah ka gyara mana kurakuran mu Allah ka ba mu dacewa me Allah ya ce malam وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه haka dai إن في ذلك لآية لقوم يذكرون wa ma zara'a lakum ku tuna da abinda Allah ya halitta muku lakum dinan li ajalikum ake nufi ya hore muku fil ardi a cikin ƙasa na dabbobi na bishiyoyi na 'ya'yan itace da waninsu mukhtalifan alwanuhu launin su daban-daban daban kai inna fi zalika la ayatan liqaumin yadhakkarun lalle a cikin wancan akwai ayoyi ga mutane masu tintintini masu daukan wa'azi to me Allah ya sake yi kuma وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهو الذي الله شيني سخر لكم سخر البحر لتاكلوا منه shine ya hore muku kogi kun ga tunda muka zo muna ta bayanin abin da Allah ya mana shine ya hore mana kogi li ta'kulu minhu lahman tariya a cikin kogin nan ya ba mu kifi da zamu ci nama tariyan wato ana nufin kifi fresh nama lafiyayyen nama kai ka san naman kifi ya fi naman rago naman kifi ya fi naman saniya naman kifi ya fi naman doki yawwa ko ba ka bane ba wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha a cikin wannan kogi kuma Allah ya hore muku fitar da kayan kwalliya irin lu'lu'i da murjani shine hilyatan talbasunaha wanda za ku rinka sawa a jikin ku wa taral fulka mawaqira fihi kaga kuma jiragen ruwa tafka tafka sune fulka suna ainihin wato gudu jawari masu gudu a cikin wannan ruwa din suna cike da kaya akwai jirgin da za a ɗebi shekara guda ana mai lodi wani wata shida ana masa lodi amma kuma ba zai nitse ba wali tabtabu min fadlihi dan ku nema daga falalar ubangiji ku yi kasuwanci ku loda a jiragen ruwan nan wala allakum tashkurun Allah ya muku wannan ne dan ku gode masa idza ra'aytum sun Allahi fi ma sakhar lakum idan ku ga aikin Allah a cikin abinda ya ainihin hore muku bayan nan kuma me ya dada mana وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون wa alka fil ardi rawasiya wani abu sai ubangiji yace wa alka ya jajjefa a bayan ƙasa duwatsu tafka tafka ka jefa ya jajjefa ai sai Allah in an ce ka jefa abu kaga bai da wani nauyi a wajen kenan yace shi ya jajjefa muku duwatsu da aka yi ƙasa da flat take ba komai a kanta sai take dan motsi take dagawa sai Allah ce bari mu jajjefa mata duwatsu su danne ta shine wa alqafil ardi rawasiya ya jefa rawasiya kai ka san rawasiya aljibalin rasiyat kenan an gane ko manya manyan duwatsu an tamida bikum an tami da bikum ai li Allah tami da bikum saboda kada ta rinka karkada kada ta rinka karkata karkada karkata shine tamida an gane ko almaidu a larabci shine alittirabu karkaduwa kada kasar ta rinka karkaduwa tana shakin da ku duka ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi muku wannan wa anhara ya hore muku manya-manyan koguna tafkuna wasubula ya ba ku hanyoyi ka duba daga nan malam kana zaune sai ka bi hanya ka isa har Ghana daga nan ka bi hanya ka tafi har Sierra Leone daga nan ka ta bin hanya guda kana bi kana bi a hanya ka zaɗa daji kaga shi kansa ai basira ne hanya ai ka ganka a Kamaru daga nan kaga ka shiga Niger ka tafi Sierra Leone ka shiga Gabon ka shiga ina ne duk da hanya hanyar kuma kala biyu akwai ta sama akwai ta ƙasa jiragen nan na sama ku tambayi direbobin jirgi za su gaya muku akwai hanya kowane mai jirgi in zai hau sai an bashi hanya kuma ba za su yin karo in jirgi miliyan dubu za su hau sama akwai inda za su bi ba za su yi karo ba kowa da hanyarsa shine wasu bulan la'allakum tahtadun da hanyoyi don ku samu mai ainihin wato shirya imamu wahaba yake cewa yadda Allah ya halicci ƙasa sai ta kama karkaduwa sai mala'iku suka ce wannan kasar fa ba tabbatacciya bane ba ba wanda zai zo ya rayu akan ta ya tabbata shine Allah ya ce to bari mu jefa mata duwatsu ta danne wannan ƙasa ta kasa ainihin wato a motsi bayan nan kuma sai ya dada halittar koguna sai da aka yi ƙasan ai aka toni koguna kuma shi yasa ya ce wa nahara bayan an yi koguna to sai kuma Allah ya ce bari mu sama musu hanyoyi da za su rinka tafiye tafiye wa subulan la'allakum tahtaduna dan ku samu shiriwa zuwa guraren da za ku ci ina fata ana fahimta dare da rana zaka iya bin hanya fa komun dare zaka bi hanya kuma ta kai ka inda za ta kai ka yanzu nan kana so ka tafi maradi akwai inda zai kai ka har maradi daga nan yanzu nan kana so ka ganka a gadas za ka yi ta buga tafiya watakila gobe da asuba ka ganka a gadas akwai hanya daga nan kana so ka shiga libya za ka iya wucewa akwai hanya in kana so ka je alje za ka iya samu ka je hanya akwai hanya wasu bulan la'allakum ta ta bayan nan akwai wani abun
وعلامات وبالنجم هم يهتدون alamat alamomi din na hanya akwai alamomi ai ko dai bishiyoyi ko rubutu da ake yi ko ita kanta hanyar da ake yankawa a tsaga wa bin najmi hum yahtaduna sannan kuma Allah ya ce da taurari suke shirya mana ana bin hanya da tauraro ana iya yin tafiya da tauraro idan babu hanyar da gireda ta farke maka to akwai taurari da ake bi sai a ce wannan tauraron in ka bi shi zai kai ka har gana wannan tauraron idan ka bi shi ba zai tsaye da kai ba har in gawon dare a kamaru wannan tauraron in ka bi shi ka bi shi ka bi shi zai ba zai tsaye da kai ba har arlet a niger wannan tauraron ka bi shi ka bi shi ka bi shi zai kai ka har khartoum a sudan da taurari ma ana tafiya idan aka hau ruwa akwai hanya ne tauraro suke dubawa a yi ta sakadar jirgin ruwa ana zura gudu ana bin tauraro kuma insha Allah za a isa wurin wa bin najmihum yahtadun sai Allah ya ce mai malam أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون Allah ya ce yanzu wanda ya halitta da wanda bai halitta ba duk ɗaya ne? Afala ta zakarun, ku ba kwa wa'aztuwa, ku ba kwa tunani, ku ba kwa ganewa, duk wannan bayanin da aka yi bai ishe ku ba? Me ya ce da ƙarshe?
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم Ya ce idan kuka ce za ku ƙididdige ni'imomin Allah fa akan ku wallahi ba za ku iya ba daga nan sai mu kwana wa huwa allazi wa huwa allazi dinnan sai a kwana ba a gama ba inna allaha lalle Allah la ghafurun rahim mai gafara ne akan tauyewar ku taksirikum fi shukri ni'amihi tauyewar da kuke ba ku iya gode mai yadda ya kamata rahimun mai jin kai ne tabaraka ta'ala bikum akan ku ta yadda ya ba ku ni'imomin nan duk da haka ba ku gode masa kamar yadda ya kamata sai ya ce me والله يعلم ما تسرون وما تعلنون
Allah ya san abin da kuke boyewa kuma Allah ya san abin da kuke bayyanawa sai me kuma والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون sai me أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون haka إنه لا يحب المستكبرين to Allah ya sa mana albarka cikin abin da muka faɗa in da ku iya tunawa satin da ya gabata muna bayani a takaice dangane da alamomin da manzon Allah ya bayani za su faru na tashin alkiyama muna faɗin wannan ne don kowa ya gyara zaman sa ya kimta guda nawa muka faɗa na'am talatin da nawa tayyib daga cikin abubuwan da manzon Allah ya faɗa za su bayyana a gurguje kafin lokaci ya tsaye da mu za ku ga alkasiyatul ariyat na faɗi wannan 36 kasiyat ariyat ku ga mata sun sanya kaya amma tsirara suke gashi nan dai ba sai na yi bayani ba nau'in ɗinki da ake yi matsatsun kaya da mata suke sawa manzan Allah yake cewa za ku ga sidku ru'uyal mu'min mumini zai yi mafarki amma za ku ga mafarkinsa ya zama gaskiya idan ya yi mafarki mafarkin zai zama gaskiya in dai ya yi ya faɗa to sai ga abin ya tabbata kuma Allahu akbar manzo Allah yake cewa za ku ga yawan rubuce-rubuce da littattafai sun yawaita a duniya littattafai books har ka mutu ba za ka iya sanin wani littafin ba ba za ka ga inda yake ba kuma ba za ka iya mallakansa ba rubutu dai littattafai dai labarari dai idan ka je ka ganta ta sai da littattafai sai hankalinka ya tashi da yaduwarsu duk alamomin tashin alkiyama manzo Allah ya ce cikin alamomin akwai at-tahawunu bi sunani sakaci da sunnoni wanda musulunci ya kwadaitar ibada sakaci sakaci da nafila sakaci da yin azumi na nafila sakaci da duk abin da mutum zai samu lada sai ga bai damu ba akwai wato intifakul ahilla manzo Allah ce idan duniya ta kusa tashi za ku ga wata ranar farko idan ya fito to sai ku ɗauka kwanansa biyu rana biyu idan ya fito sai ku ɗauka watan da ya kusan sati musani ko ana iya ganewa shi ne ake ce da shi intifakul ahilla idan kun ga wannan ya faru a ce wata yau gashi yau ya tsaya ku gan shi ƙato da shi ko a ce yau duka duka kwanansa biyu amma kaga har ya fara kumbura yana ɗan haske haske to wannan yana nuna cewa ya fito ya fito ya fito tun yana karamin har ya gaji duniya ta kusa tashi ya tafi ya dawo ya tafi ya dawo annabi ya ce akwai yawaita ƙarya kasaratul kadhibi sannan kuma da adamu tasabbuti fi naqlil akhbari ƙarya mutane su ta ƙarya da kuma rashin bin diddigi wajen yada labari kana samun labari sai ka je ka harba shi musamman yau abin nan da ake a cikin wannan abar mutum yana gani sai ya shiyarin ai ka gani sai ya shiyarin sai ya tura ka ga gari ya yi ɗauki ɗumi akan wani abin da kuma babu shi babu shi waye yau in ya ga an rubuta magana a facebook ko a whatsapp ko wani abu sai ya bi diddigi ya tabbatar da ita kafin ya shiyarin yada yanzu wani shi kadai a bangonsa idan ya saka mutum dubu ɗari suna iya ganin maganarsa amma zai je ɗauko magana da take ƙarya ne sai ya liƙe ta sai a ce a shafin wani na gani sau nawa ake ba da labarin wani ya mutu har an masa sallah an yi taro sai iyalin su fito su ce jama'a wani fa yana nan a raye sau nawa sun kashe shi suna cewa ya mutu ya mutu ya mutu kuma sai gashi ya dawo shaidar zur ƙarya shaidar zur mutum ya shaidar abinda bai sani ba a rama muna tare kayya kayya wani ya zo ya maka wani abu ashe kai kaje ka tafka masa wani rashin gaskiya Allah sau ya rama kawai su dan muna tare ce a a ni shaidar sa ne ni na san kaza kaza kaza ne mutum ya shaida akan ƙarya shahadatul zur wa kitmani shahadatul haqqi da boye shaidar gaskiya manzo Allah ya ce in kiyama ta kusa kasratun nisa'i qillatul rijali mata za su yawa maza za su kadan ya yi kwarai kuwa oba in sun fito daga makaranta sai ga sun cika titi gaba daya sai a ce ma waɗannan ai yan jiniya ne kadai yan siniya kuma sai nan da awa ɗaya za su fito su kuma waɗannan in sun fito yadda kaga shanu takab takab takab takab wallahi yi a to ba an ce sai sun yi boko ba ko ba ka bane ba an ce sai sun yi boko kuma an hana a ƙara auren su suna nan suna buƙatar suna buƙatar maza sun balaga har sun zama balangu ko ba kama ne ba kuma an ce kada a ƙara saboda goyon bayan wasu yahudawa sun cika gari wai ku ba kwa lura ba kwa ganewa yanzu a garin nan malam makarantun sakandare na mata wallahi wata makaranta da aka sako su aka bude gate suka fito ni da na gansu subhanallah abun ya bani mamaki na ce yanzu wannan gaba ɗayan mata ne kaya guda fa iyaye kuma suna ji wai su yara ne an cire musu hijabi an sa musu matsatsun kaya yadda ka san wato yis hake tura musu ke ci sun gama kumbura kowaccen su gidan mijin take bukata kawai amma zamani ya sa a'a ku ita taruwa ku zauna ki shekara arba'in da biyar arba'in da bakwai da tara hamsin kina nan kina zaune sun yaudare ki wallahi in mai mata uku ne ya zo ya neme ki ki ce alhamdulillah Allah ya sa albarka ki maza maza ki je ki aure ku samu rufin asiri ko ko haɗa mace mai miji da mara miji ku ce wa mutane ba ga mutane na sun tara kuɗi ba da miliyoyin kuɗi sun hawa motoci masu tsada sun rike mata ɗaya sun ki su ƙara aure a kafa musu doka su ƙara aure mana ko ba ka bane ba sai wanda yake mabukaci yana so zai ƙara a hana shi ya ƙara an ce maka shinkafa da wake ta naira 250 tana isa kowa ne ya ci 250 ta ishe shi wani sai ya zuba ta 300 ya koshi ko ba ka bane ba wani shinkafa 300 ba ta isansa sai an zuba mai na 750 bayan wannan sai ya hada da lemon 150 bayan wannan sai ce mai rake yanka mun na 150 bayan wannan zai ce mai gujiya kawo idan yamma ta kuma a yanka masa balangu kuma idan ya koma gida a tuka masa tuwo kuma ya ci da daddare haka Allah ya yi shi zaka ana shi ne to annabi ya bada labari kai hakuri ni na san mata ka daya saboda kana da yawa duk yanda aka yi masu mata ɗaya sun shige da fice sun shiga gidan masu raunin nan wallahi akwai wani kulle-kulle da aka yi ko ko masu mata biyu masu mata uku tsaya ana muku wulakanci ba ku iya magana duk mai neman ƙari ya shirya je ƙara ko ba ka bane ba mutum ya taba zuwa je ɗauki buhun masara bai zai iya ɗaukansa ba ko ya ɗaga ba dan neman wuya zai karya shi ba kasaratu motil fuja annabi ya bada labari ya ce idan kiyama ta kusa zuwa ƙarshe za a yi ta mutuwa motil fuja unexpected mutuwa baktatan bini bini sai ga an mutu kawai kuma yana faruwa yanzu bai taɓa ɗaurin aure wallahi sun yi haɗari a kwanar gano ya ya kai sai dai haƙuri wallahi lafiya lau muka rabu da shi fa jiya sha ɗaya da kwata ya ce gobe za mu haɗu da safa a wuri kaza ya tafi lahira mautul fuja yanzu yanzu nan fashi da kansa ya tuka mota ya ce bari ya kai kansa asibiti ya ji cikinsa yana ɗan kullawa yana zuwa ya mutu a gaban likita akwai abin da zai rinka faruwa malam ka haɗu da mutum ya nuna bai san ka ba shi ma duk alamun tashin alkiyama ne warai kuwa mutum ya turbude kawai nuna ko saboda ya samu wani matsayi ko ya samu wata ɗaukaka ko ya yi ilimi ya fi ka ko ya ɗan samu hasken rayuwa kai kuma Allah ya barka dai kana ta fama alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin sai nuna bai ma san ka ba za a zo lokacin da ƙasar laraba za ta zamanto guri ne na ruwa zai zo cinye wurin kamar yadda manzo Allah ya faɗa da ƙarshen zamani Allah ya ce za a saki ruwan sama annabi ya ce za a saki ruwan sama da yawa a yi ta ruwa a yi ta ruwa amma kuma sai ku ga tsiran kaɗan ne yawan ruwan sama da kuma ƙarancin me tsiro za a zo lokacin da dabbobi za su yi magana kalamu su ba sandararren abu zai yi wa ɗan adam magana za a zo lokacin da mutum zai yi burin ina ma da ya mutu min shiddatil bala'i bala'i idan ya yi bala'i talauci in ya yi talauci damuwar rayuwa in ta yawa sai ka ji mutum ya ce shi fa gaskiya gwanda ya mutu shi fa da wannan rayuwar ba gwanda mutuwa ya buga can babu ya taba can babu tashin hankali can masifa can bala'i nan sun hana shi sakat ya rasa me ke masa daɗi sai yana roƙon Allah Allah ka kashe ni in huta za a zo wannan lokaci rumawa ar-rum za su yawaita kuma za su zo su yaƙi musulmi Allah can yace alif lam mim ghulibatir rum fi adana al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd za a zo a bude Constantiniya akwai wani bawan Allah da ake kaftani bawan Allah ne zai fito mutane za su yi mai da'a za su yi tabinsa babu lokaci da na karanta mana isar za a zo a yaƙi yahudawa madina za ta zo ta kori dukkan mafiya shari a cikinta Allah zai kawo wata iska a ƙarshen zamani mai sanyi za ta ɗauke ran dukkan wani mutumin kirki a duniya iska ce za ta kada duk wani mutumin kirki za ta ɗauke ransa wannan yana cikin alamun tashi alkyama za a zo lokacin da za a halatta yaƙi a ɗakin kaba ƙarara a duniya za a ce a je a yaƙi kaba kaban ma za a je a rugurguje ta wannan kaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan su ne abubuwa kusan guda hamsin da wani abu da manzon Allah ya faɗa daga cikin manya-manya a gurguje manya-manyan alamun tashi alkiyama manyan yanzu kun ga wannan kam da yawa sun faru ai kaɗan kaɗan ne babu su a ciki akwai bayyanan mahadi in mun samu lokaci wata rana mai bayanin sunansa mahadi da sifar mahadi a wani gari zai bayyana da dalilai daga alkur'ani da sunna waye mahadi zai bayyana sannan kuma akwai masihu dajjal dujal wannan jama'a su ne manya-manya sunan ba su bayyana ba tukunna don ranar da ka ji mahadi ya bayyana to akwai matsala wani bawan Allah ne sunansa iri ɗaya da na manzan Allah in Allah ya da a tuna mu za mu yi kissar mahadi insha Allah a karatu wata rana akwai dujal masihu dajjal shi ma yana da sifofinsa da bayanansa fitina ce malam ta wuce hankali fitinar dujal ba ai ba ya ita yi yasa annabi ya ce kai addu'a ka roƙi Allah ka da Allah kai ka lokacin idan kuma ka je kar ka yadda ka je kallo malamai sun ta magana shin dujal din yana raye ma ko baya ne duka akwai maganganu sannan kuma akwai magana saukan Isa dan Maryam shi ma alama ne tashin kyama babba a ƙarshe in duniyar ta kiris ta nade annabi Isa dan Maryam zai sauka Allah ce wa in min ahli kitabi la la yu'minu bihi qabla mautihi wa yawm al-qiyamati yakunu alaihim shahida zai sauka amma yana biyayya ga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan mahadi ai bayan bayan Isa dan Maryam akwai Ya'juj da Ma'juj shi Isa dan Maryam idan ya sauka shine zai kashe dujal ku lura da tsarin da nake faɗa barin su daɗa komawa dan ɗaya bayan ɗaya suke abinda zai fara bayyana shine mahadi daga mahadi sai masihu dajjal in mahadi ya zo to ku jira dujal idan ku dujal ya zo to ku jira saukar isa dan maryam shi zai kashe dujal idan isa dan maryam ya zo kuma to wanda zai zo sai ya juje majuj wannan muguwar halitta bai wata irin halitta ta fitar hankali إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا Allah ce mufsiduna fil ardi masu barna a bayan kasa ya juji da majuji kenan wanda zai shimfida kunnensa kwaya daya a kar ya lulluba da kwaya daya kunne ne guda biyu kwaya daya kunnensa shine shimfidarsa kwaya daya kuma shine mayafinsa kaf zai rufe ba inda ba za su shiga ba a bayan ƙasa yadda yimun yimun yimun yimun ƙananan wato halittu ne ga sunan ba inda ba za shiga barna kada Allah ya kai mu su ma akwai asalinsu da zuri'arsu da yadda za su fito dalilai cikin alkur'ani da sunna duka insha Allah ku bi mu bashi lokaci lokaci za mu iya daukan daidai muna dan bayani akan su insha Allah to bayan nan kuma akwai ta kisbewa guda uku kisbewa da za a samu kasfun annabi ya faɗa bil mashriqi kasfun bil maghribi kasfun bi jaziratul arab shi ma akwai hadisai da ayoyi akan wannan bayan shi kuma akwai wata wata wani hayaki da zai bayyana hayaki shine ad-dukhan ake cewa hayaki ne zai zo ya maye duniya gabaki daya bayan shi abu na bakwai za ku ga rana ta fito ta mafaɗarta rana za ta fito ta yamma rana in kaga ta fito ta yamma to babu tuba shi sa annabi yace ku tuba zuwa ga Allah kafin rana ta fito ta yamma sannan kuma annabi yace akwai dabba da za ta fito abu na na takwas kenan wata dabba da za ta fito tana magana wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun bayan wannan dabba in ta fito tana magana fa dabba ce za ta zo tana cewa jama'a ku yi imani da Allah mutane sun kaurace wa Allah abu na tara akwai wata wuta da Allah zai koro ta kore mutane wuta kaga ana gudu a ce jama'a wuta wuta duk wanda ya ganta gudu za ku yi ta kuma tana biyo ku to wannan su ne manya-manyan alamomin tashi alkiyama da annabi ya ce in sun faru daga nan kuma sai hura kaho kowa ya je ya hada kayansa a je kuma a yi lissafi daki-daki dalla-dalla ka je ka tarar da bayanin da ake maka yanzu dinnan sai ka tuno shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil allahumma qtim lana bi khair allah ka bamu kyakkyawan cikawa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kun cinye lokacin tambayoyinku assalamu alaikum